أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم منهم عذاب أليم قال الله قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن da suka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne daga cikin iyayen giji guda uku wai iyayen giji guda uku ne Allah ɗaya ne daga cikinsu ai ahaduha ai ɗaya daga cikin uku ne wal akharani ragowar biyun isa wa ummuhu annabi isa da mahaifiyarsa ko kuma annabi isa da kalmar tsarki wato waɗanda suka faɗi wannan lakar kafara bai ka sun kafirta lalle wanda yake akwai wani ubangiji ba Allah ba to lalle kam ya kafirta ko firqatu minan nasara wasu kungiya ne a cikin nasara wa min ilahi ba wani wanda yake ubangiji ai ma fi wujudi mustahiqqu lil ibada baki ɗayan samuwa ba wanda yake ya cancanta a ce a bauta masa illa ilahu wahid in ba ubangiji ɗaya ba shine mahalicci muta'alim an shariki wanda ya ɗaukaka daga a ce yana da abokin tarayya bayan da za a ce yana da abokin tarayya wai lamin hau amma ya ƙoruna wallahi masu faɗa irin wannan magana in ba su daina irin wannan magana ta su ba wannan katobara da suke in ba su daina ba mina taslisi daga kudurce cewa Allah uku ne wai wahidu ba su dawo sun ta Allah ba to lema sannan lazina kafaru minhum azab narim lalle ka azaba ne radade za ta safi za ta taba wayannan da suka dore bisa kafirci a cikin su sabatu alal kufri wanda sun dore bisa kafirci amma wanda yake ya tuba ya dawo ya yadda cewa Allah ɗaya ne to wannan babu azaba tare da shi babu azaba a kansa azaba ko mai raɗaɗi layu ɗaku da ba da ikon dore mata layu ɗaku wasu ba da ikon ma a kawo su fatta afala ya turuna أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
a ani dole yanzu su sun yi taurin kai afala ya turuna ya zama kenan ba su ganin cewa su komo su tuba ilallahi ga Allah izin ta yi amma kalu su daina irin wannan magana da suke fada wadda bata dace ba a fada a janibin Allah waya ta ga rona ba sa dawo su nemi gafarar Allah ba cewa Allah gafarta musu abin da suke a baya maganganun da suke marasa kyau a hakkin Allah istirhami ne na yunkurin gare su da mamaki daga yadda suka dore a kan wannan akida ta su mummuna wallahu gafur ubangiji mai yawan gafara ne liman taba da duk wanda ya tuba duk wanda ya tuba Allah zai gafarta masa rahim ya jin kai ne bihi da shi المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر لله يوفقون
mal masihu ibn maryama da nabi isa dan maryam bai zama ba illa rasulun sai ko manzo ne walaysa bi ilahi manzo ne kamar sauran manzanni ba ubangiji bane kan hadat min qablihi rusul kafin shi daman an samu manzanni na Allah sifatu rasulun sifa ce ta rasulun wannan jumlar fi'liya kan hadat min qablihi rusul shi yasa a mahallin rafa take tunda ta zauna a ti ga marfuwi hasbahullahu bil ayati Allah yake bance shi da ayoyi irin yadda yake bance su duk manzannin nan na Allah ba wanda bai zo da mu'jiza ba kowa a cikin su ya zo da tasa mu'jiza shi ma annabi isa ko ya zo da tasa mu'ujizar ce shi yasa abin da ya bayyana a hannunsa ba wai dan Allah ne shi ba da yawa na sai su ce yowa kuka ga ya raya matattu a an samu wanda suka raya matattu ko a cikin littafin su ai akwai labarin wanda suka raya matattu bayan annabi isa shi yasa cewa an raya matacce ba hujja ba ce a ce wanda haka ya bayyana a hannunsa ai ya zama Allah Allah shine mai rayawa hakika ma ka bayyana rayawar a hannun bawansa ya zamo mu'ujiza gare shi ko karama in waliyi ne ya raya matattu a hannun annabi isa ubangiji ya raya matattu a hannun annabi isa kamar yadda ya raya sanda a hannun annabi musa wanda sai a gama a sandan nan da koma mai rai ai ya fi ban mamaki daga abin wanda yake damar mai rai ne amma ya mutu don ya dawo gara inda daman da ya kan yi dogon suma ko abin da ya kama da haka ko amma sanda wadda ita ba jinsin mai rai ba a ga ta koma cikin jinsin masu rai ai ya ma fi ban mamaki ko wa halakahu ubangiji ya halitti annabi isa ba da uba ba sai uwa kadai yanda ya halitta annabi adam shi ba uban ma ba uwa ba uban ba uwar gaba daya wa ummuhu mahaifiyarsa siddiqa mai isa matuƙa ce a gaskatawa da abin da ake nema ta gaskata ta gaskata da shi matsayin siddiƙanci matsayi ne da yake bin matsayin annabta daga matsayin annabta in an yi ƙasa to sai matsayin siddiƙanci mubaligatun mai isa matuƙa ce fi tasdiqin rusuli a cikin gaskata manzanni kamar mata masu gaskatawa wannan ya nuna mana ya shirya da mu cewa ita lamta kun nabiyata ita maryam ba annabiya ba ce akwai kauli da tsifi da cewa ita ma annabiya ce amma zance mafi inganci shine gaba ɗaya ba a taɓa samun mace ta zamo annabiya ba duk annabawa maza ne yadda ƙur'ani yake faɗa ma fa zan ƙarfi Allah rijalan nuhi ilaihim ko yuha alaihim min ahli alqura shi yadda mai badul amali yake faɗa wa ma kana nabiyan qaddu unsa wala abdu wa shakhsun zufi alim wala ma bayyana kamalaha da ubangiji to ya bayyana kamalahuma a cikarsu kama lahuma akwai nemi bayan ha babba yayin da ubangiji ya bayyana cikar annabi isa da cikar mahaifiyarsa a sai kuma ya bayyana abin da zai kore a ce su iyayen giji ne fakala ya ce ɗana ya kula ni da annabi isa yana cin abinci mahaifiyarsa ba na cin abinci ya za suna cin abincin ai suna bukatuwa zuwa abinci kamar yadda wani su ba yake bukatuwa zuwa abinci wanda ko duk za a ce zai bukata ga abinci ya za a yi a ce ya zama ubangiji saboda abin da ke faruwa daga cin abinci inda na duniya ne da daga bawali da tsugunu wanda duk zai ci abinci na duniya to haka din sai ya bukatar da shi zuwa yi bawali zuwa yi tsugunu wanda ko zai bawali zai duguno to Allah shi za a ce shi ne Ubangiji ta lalawa an zalika uluwar kabiyar unzur kai duba muta ajiyar kana mai ban mamaki kaifan bayyana lahu ayat irin yadda ake bayyana musu alamomi akan gaskiya ana nuna musu ayoyin da zai sa su gane gaskiyar nan da ake nuna musu ita ce gaskiya alawa da ya tina ta cewa Allah makadaici ne gwabudula ne kauli da cewa magana da suke faɗa ba kyanciya ce sun manzo sannan kai duba anna kaifa yufakuna daga ake juyar da su anil haqqi yusrafuna anil haqqi ake juyar da su daga gaskiya ma jamil burhani tare ko da cewa ga hujja ta tsaya akan cewa Allah matadaici ne
وتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a ta'abuduna min dunillahi yanzu kwa bauta wa wani Allah ai gaira ko wani Allah ma la yanzu kura korara abinda bai mallaki cutarwa ba gare ku wala nafa ko amfanarwa dinan wa duniya ta addini ko duniya ba zai ba ku addinin da za ku a wato zai taimaka muku ko zai rike ku a rayuwar ku ta duniya ko lahira ba haka na duniyar nan ma ba abin da zai zai iya muku sai yanzu wannan za ku bauta ba wallahu alhali Allah huwa samiu shine mai ji li aqwalikum ga duk abin da kuka faɗa alali masani bi ahwalikum da halayenku wanda shi in kun kiransa ba ji zai ba ko kuma kuna cikin wani hali ba sani zai ba to za a ce wannan za ku bauta wa ku bauta wa gunki yadda nan gaba za a faɗa wanda zina ya dura miyuni la su ji wani lahumu illa ka ba su da kafaihi ilal ma'i li ya buluga fahu wa ma huwa bi bali ai mai bauta wani Allah kamar wanda ya je ne yana bukatar yana bukatar ruwa ya je gindin rija rijiyar da take makil da ruwa sai ya haɗu yana nuna wa ruwan taho taho taho yanzu ruwan zai zo ba to Allah balle har ya samu ya sha ba zai taho ba Allah shi ne masani da halayenku ai a ta'abudun al'ajiza yanzu ku abauta wanda yake gajiyayye ku kyale ubangiji wanda shi ne mai iko ba ku bauta masa ba قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل wacce ne a rasulallah sallallahu alaihi wasallam wata abu duna min duni lahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a yanzu daidai ne kuce za ku ato a sai kul ya ahlal kitab ce ne da sai rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitab ya ku wanda yake aka ba su littafi tun kafin zuwan qur'ani al yahudu wan nasara sune yahudu da nasara la tagalu fi dinikum ko ku ketare iyaka a addinin ku la tajawuzul hadda ka ku ƙetare iyaka a addinin ku guluwan gairar haƙƙi ƙetare iyakan da yake barin gaskiya ne wato guluwan din shi ne masdarin mafuli ne mutlaki aka shafe shi aka sai da siffarsa ita ce gairar haƙƙi a matsayi to bin isbatil yahudi isa irin yanda yahudawa suke danganta annabin Allah annabi Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam zuwa cewa ba ma dan halal bane wal iyaz billah wan nasara su kuma nasara suke dangana shi zuwa cewa ai ma ubangiji ne gaba daya to kowanne a cikin su sun ketare iyaka annabi Isa annabin Allah ne yana cikin manyan annabawa yana cikin ulul azmi da an tashi ambatan madaukaka an faɗi manzon sallallahu alaihi wasallam da ke kan gaba an faɗa annabi ibrahim an faɗa annabi musa annabi isa ake faɗa amma kuma duk wannan ɗaukaka ta saba allah ba ne allah makaɗaici ne wala ta tabiru a hawa a ƙauri kan ku ce za ku bi son zuciyar wasu mutane kadarallu da suka bace bi guluwe da zurfafa wasu min kabulu tuntuni saboda ba su muhammadin kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aflafin su ne magabatan su malamai da yawa na tarihi suke cewa kafin zuwan nasara dama ai akwai wasu al'ummu da suke daukan wasu a matsayin kamar cewa ai 'ya'yan Allah ne ko sarakan su ko su manya nasu ko wasu da suke bautawa sai su ce ai 'ya'yan Allah ne masu daga Allah masu karɓi misali kai tsaye shi yasa nasara da suka zo kamar sun ara ne daga irin wannan aƙidin suka yafa suka ce annabi isa dan allah ne shi ne allah ke faɗa musu wannan bata ne da akwai al'ummun da suka gabace ku suke kansa bai dace ko ku bi su ba wa'anda yake sun bace wa arallu kasiran sun ɓadda al'ummu yawa minan nasi daga mutane sai zama duk gargadin da aka yi musu dai ba su ji ba da abu nasu suna bin wa'yancan ne ko da suna watannin su sai aka yi suna yin irin wa'yannan ne da yawa a ciki suna yin iya gijin wa'yancan din ne suka ara suka sa a watannin su ko wasu sarakai da suke girmamawa da makamantansu warallo sun bace ba da ba su nabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an sawa isra'il daga tsari wanda yake madaidaici summa nafara sannan ya zautatar da mutane nafara ya zautatar da mutane a nittibai daga cewa a kiya ta ake za a bi nasarar nan ko yahudu yahuda wannan da zama wasu an riga allah an jir su da ya ce ru'inan lazina الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Zai da lazina kafaru, wani ya ce Allah in ce nan da shafar min bani Isra'ila daga banu Isra'il. Ala lisani Dawuda, Allah an ce su a harshen annabi Dawud bi an da'a alaihim. Ya yi musu mummunan addu'a fisarki yayin da suka shishige a wajen yin su rana asabar wanda an hane su daga yin su rana asabar amma suka yi shishige suka yi ba mutsihu aka mai da su birrai aka shafe su suka koma birrai su ne mutanen garin aila wa isa ibn maryam da kuma harshen annabi isa dan maryam allah an ce su ma a harshen annabi isa dan maryam yayin da suka kafirce suka bitirce da ni'imar da aka yi musu ta saukan musu da abinci daga sama wanda suka nema an faɗa musu daman za a amsa muku amma ku gane in aka saukan muku to duk wanda ya bitirce wa wannan ni'imar to zai ga zai gamu da wata azaba wadda ba a yi wa wani irin ta ba fam inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu adamin alalamin ba mutu ruwa nazira sai ku aka mai da su aladai wa kanu hamsa mi'ati ala fi rajulin mutum dubu ɗari biyar ne wanda aka mai da su aladan nan zalika la'anu wannan la'anta da ta saukarwa wa'annan masu butulce wannan a harshen annaba wannan jima'a su saboda saba wa Allah da suka yi wa kanu ya ta sun kasance suna ƙetare iyaka su mafasar da jana wal ijida aka fassara saba wa Allah da suke da ketare iyakan da suke da fadinsa kanu كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kanu sun kasance la tanahuna ba sa hana junansu la alhama ruhun ba'alam sashen su baya hana sashe an mu'awadati munkari daga komawa aikata abin da yake munkari fa'aluhu da da suka aikata sun yi banna to ba wai a ce mutum kai ya aikata banna ba an fi son ya zamo gaba ɗaya mutum bai aikata banna ba amma ba aikata bannan ne babban muni ba babban muni shine mutum ya aikata banna ya sake dawowa ya sake yi ya sake yi ya sake yi ba tuba don abu ya fi komai muni wanda ya aikata ya tuba shi kenan afalawa amma sura Allah ya fi abin da ya gabata amma a mai da banna ta zamo ita ce tsari da za a yi ta tafiya a kai wannan ai shi ne mafi girman banna banna ta koma ita ce tsarin da za a yi ta tafiya a kai wannan abu ya kai inda ya kai Ya su dinnan in suka yi abin da yake mummuna ba sa hada junan su cewa abin nan da aka yi ba daidai ba ne sake dawowa za a yi a aikata bari ma sai wani ma ya sake shigo da sabon yanayi a ciki abin ya zama jiki irin yadda yanzu ake abin ba daiwa wanda ba daidai ba na za a gan su wani ma hayyarin ga keleke a cikin zuwa da su wai haka din ai ya zama wai zamani ne ko abin da irin wannan ba abin da ke kawo da min illa musibu musibu su dinga kullo al'umma a rasa maganin su me ya kawo ana ketare iyakokin Allah alhali ba a nuna damuwa an mai da abin jiki gari sama kanu ya falo kai irin wannan aiki nasu ya yi muni kwarai filuhum haza irin wannan aiki nasu abin ya kai inda ya kai abu ne tara ta sira minhum منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
tara ya muhammadu kasira min ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kaga da yawa a cikin su ya tawallauna lazina kafaru suna jibintar wa'anda suke kafirai ga su suna da'awa cewa sun ba da gaskiya da annabawan Allah amma suna haɗa kai da wanda ma suke musun annabawan gaba ɗaya wanda su ba su yarda ba ma akwai annabawa min ahli makkata daga mutanen makka buguran laka ba kome ya jawo haka ba don gaba da kai don keya gare ka inda kuma ake samun makadansu a cikin masu dangantaka ga musulunci ga shugabanni ne ko jagorori ne na musulmi amma kuma haɗa kansu da kafirai ne ba kome ba don kiyayya ga addinin musulunci ba kome yake ja musu haka ba sai kiyayya ga addinin musulunci ga su dai suna cewa su musulmin ne amma ba san musuluncin suke ba saboda suna ganin musuluncin ya tare su daga wasu shargallan da suke so su yi a rayuwa nan ce za a bi musuluncin to ba za su samu damar yin haka ba yanzu ko suna ganin rayuwarsu gaba ɗaya kamar wannan shine rayuwa a wajen su ba su yi haka ba kamar matattu ne gani suke ai kamar sun mutu ne to shi yasa kullum suna da abu musulunci amma kuma a hakika gaba suke da musulunci nabi sama ka dama lahumu an fito mu an sai da Allah kai irin abin da kawunan ta gabatar gare su wannan abu yayi muni min al'amali na daga aiki abin da ta gabatar lima adihim ga makomarsu almujibi lahum an sai da Allah wanda ya jawo ya zamo Allah ya nufe su da azaba ya yi fushi da su ya nufe su da azaba wa bil azabi hum khalidun kuma in sun je su kan masu dawwama ne a cikin azabar ba maganar fita walau kanu يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه واتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
walau kanu yu'minuna billahi da a ce sun yi imani da Allah imanan khalisan imani wanda yake tsarkakakke bila nifaqin ba munafinci a cikin wannabi da a ce sun imani da annabi nabiyin annabin su ma unzila ilaihi da abinda aka saukar ga annabin min alqur'ani na daga qur'ani mattahazuhum awliya da ba su riƙe kafiran nan a matsayin masoya ba walakin na sai zan mirin fasikun sai dai abin da yake akwai da yawa daga cikinsu dukkan gararu ne kawai da juna adil imani sun fita daga imani haladi na lahun asul yasa sun zama kamar ma ba su da addini gaba daya ba su da wani addini a zuciyarsu kan ba su yadda da wani addini ba ko da dai sukan buɗe baki su ce su sun yadda da addini amma a zuciyarsu ba su yadda da wani addini ba da ta jidan nan لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم الشركين والرهبانا وأنهم لا يستكبرون da ta jidan nan ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wallahi za ka samu wannan magana ce ake da annabi kuma ake da dukkan mummuni mai isna in aka duba ko yaushe sai a ga abin haka ne za ka samu ashaddan nasi mafi tsananin mutane a dawatan wajen gaba lillazina amanu ga waɗanda suke mummunai wanda ya fi kowa tsananta gaba da mummunai su ne al-yahud yahudawa yahudawa su kowa tsananta gaba da mummunai wanda zina shirku sai kuma mushrikai wanda saman su ba su yadda da wani addini ma da aka saukar da shi ba min ali makkata daga mutanen makka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan allazina amanu allazina qalu inna nasara kuma wallahi zaka samu wa'anda yake sun fi kusacin soyayya ga waɗanda suke mummunai su ne wanda suka ce su sun yadda da nasaranci sun ba addinin nasara ikin latin sin ala duniya saboda karancin kwaɗayinsu a kan duniya su yahudawa me ya kawo gabansu da mummunai su dai yahudawa masu karancewa ne a kan duniya shi ko addinin musulunci imani yana hana haka yana maganin duk mai irin wannan shi yasa kamar musulunci ya zo musu ne da yaƙarsu a kan abin da suka sa a gaba yadda suke tsananta gaba da shi su ko nasara ko da yake suna da addini daban amma addininsu yana koya musu tsantsani a duniya idan a yanzu aka ga nasara sun koma gaba da mummune to don wannan nasarar na yanzu ba nasara ba ne a hakika yahudawa ne domin yahudawan sun sha kansu da abin da yahudawan suka ce musu a kansa suke shi yasa sun bar nasarancinsu ko sun bar tsarinsu na farko sun bi yahudawa damin shi mai yahude dauka yake yi duk wanda ya taba in dai ba dan uwansa ba ai ba komai laysa alaina fil ummiyina sabil mun taba wanda ba ba ko ai ba komai ba komai amma shi nasara ya gaji ya tausaya wa wani wajen annabi qulubi lazina taba'uhu rafatan wa rahmatan wa rahmaniyatan yabtada'uha ma katabna alaihim illa tiga riwanillahi to ya gaji wannan to yanzu na daga baya sai suka bar abin da suka gada din suka aro daga wajen yahudawa ya zama da abin da suke yi akan yahudancin suke tafiya nasaran yanzu galibinsu akan yahudanci suke tafiya sun ban nasarancin nasu zalika ƙurgumo da taimlil muminina kusacin soyayya su ga muminai me ya kawo ta bi anna bisar bi anna minhum qissisina saboda akwai malamai a cikin su ulama akwai malamai wa ubana da masu ibada ubada akwai masu ibada wannan la kuma ba ruwan su da girman kai ba sa yin girman kai a niti bayan haƙi daga bin gaskiya matukar dai sun gane gaskiya ce irin yadda yahudawa su suke girman kai shi ba yahudai ce irin yadda za a fito masa da gaskiya ya gani to abin da yake bincike me zai mora ne in an yi gaskiya nan me zai mora mai da mamora to fa ba gaskiya ba ce gaskiya abin da zai kawo masa samun duniya shine gaskiya a wajensa to so ko wannan nasaran ba sa girman kai da gaban gaskiya matakar dai sun gane cewa gaskiya ce irin yadda yahudawa ko mutanen maka suke girman kai nazalat wannan aya ta sauka ne a game da najashi da shi da jama'arsa lokacin da suka musulunta a hannun Ja'far ibn Abi Talib yayin da suka ji Qur'ani ko kuma ta sauka da a cikin mutum saba'in wa'anda yake sun zo daga Habasha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu Qur'ani suratu Yasin sabakau suka yi kuka da suka ji Yasin din na wasu suka musulunta wai za su ne
إلى الرسول فما أعينهم تفيض من السمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهداء وإذا سمعوا وقت الناس كجماعة أنزل إلى رسوله كمن أكثر كمنزول صلى الله عليه وسلم من القرآن ندق القرآن ترى أعينهم kaga idanunsu ta firu minar dami tana ta zub da hawaye tamtari minha tana cika daga hawaye ju'ilat an sanya a ayyunuhum idanunsu saboda tsananin kukan da suke kai kace ita ce da kanta take kwarara uba daga tandan isa matuka mimma arafu min alhaji saboda sun abinda suka sani na daga gaskiya alamar sanin gaskiya shine wanda yake ya san gaskiya duk inda ya ganta ya tabbata wannan gaskiya ce to ya bi ta ba ya girman kai ba amma duk wanda za a nuna gaskiya a nuna masa gaskiya amma ya zamo yana da wata cewa yana da dakatawa a maimakon ya bi gaskiyar to wannan bai san gaskiyar ba hakkin gaskiya a ko'ina a bi ta ya suna cewa rabana amanna ya ubangiji mukan mun ba da gaskiya da nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun ba da gaskiya da annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ka wacce ta bika da kuma littafin da ka sauka fa tuna ma shahidin ka rubuta mu tare da masu shaidawa gare ka daga mukin rina gara ne mukin rina ya ba ba ya ce kawai wanda suka yadda ita ma da gaskata su koko tare da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake a su ne za su ba da shaida akan baki ɗayan al'ummu ranar alkiyama tunda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ba da shaida litakunu shuhada ala nas litakunu shuhada ala nas وما لنا لا نؤمن وما لنا لا نؤمن الله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين wa malana suka ce me zai hana mu wa qalu suka ce liman ayyara wanda yake aibata su bil islami da cewa sun karbi musulunci min al yahudi daga yahudawa yahudawa aka samu a cikin su suna cewa da wannan da suka bada gaskiyar cewa ku kuna kan addinin ku za ku bari ku koma na wasu ku da kuke kan gaba da kaza a suka ce a malana me zai hana mu la nu'minu billahi mu ce ba za mu bada gaskiya da Allah ba me ya same mu mu ce ba za mu bada gaskiya da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqqi me za mu bada gaskiya da abin da ya zo mana banda daga gaskiya al-Qur'ani shine Qur'ani ai ba abin da zai hana mu daga mu bada gaskiya tare ko da an samu abin da zai hukunta mu bada gaskiya din istifhamin anan na inkari ne da kuma nisantawa shi ma nan gyara ne wal istibadi bace da farkon sannan alkafa wal istibadi wannan mau muna sa ran an yi hilana rabbuna cewa ubangiji mu zai shigar da mu ma da kawai misalihin tare da bayan allah mutanen da suke managarta قال تعالى وبنجي تبارك وتعالى يتي أعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
فأصابهم الله الله ساكا مسلم ساكيا بما قالوا da sababin wannan magana ta su ma'abulusul itikadi magana ko wadda ba wai iyakarta baki ba a'a a zuciyarsu ma an samu tsarkakewar kudircewa magana da suka faɗa da baki zuciyarsu ta yadda da ita ɗari bisa ɗari sun yadda da ita haka ne Allah ya saka musu jannatin da aljanna ta jirimin ta talan har da ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta kwalidi na fiya halin kasancewar su a ziban kaddara dawwama a ciki in sun shiga in sun shiga ba magana fita wa zalika irin wannan sakamako da aka ba su ba wai nasu ne su kadai ba kakkace an yi ba kai an yi an gama kai ba ka zo ba a jaza'ul musini na sakamako ne na duk mai kyautata aiki kai ma a yanzu in ka tsaya ka kyautata aiki irin wannan sakamakon Allah zai baka wanda zai zo nan gaba shi ma dai in ya tsaya inda duk ya ga gaskiya ya karba yi aiki da ita ya rike ta haka Allah zai ba shi sakamakon wanda ya kyautata aiki bil imani da ba da gaskiya wal ihsanu wal ihsani ya tsaya ya kyautata fi jami'ar umura baki ɗaya lamura duk lamari Allah ya umarni a tsaya a kyautata inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa a tsaya a kyautata a komai ma za a yi ko dabbar da za a yanka cewa aka yi a kyautata mata wajen yankawa to wallazina kafaru
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
والذين كفروا وإنهم كنت كافرت وكذبوا بآياتنا فكقريتا دا آيوهم أولئك ما سوانا صفر أصحاب الجحيم سوني جوتا والتكذيب بالآيات قريتا ودا آيوهم الله ko da yake ya shiga a cikin kafirci sai dai shi an fidda shi ne a muƙabalar masu gaskatawa wanda suka gaskata da abin da ya zo musu na daga gaskiya to wannan ayar da za a karanta nan gaba ta sauka ne yana nan sallallahu alaihi wasallam ya gargadi annasa mutane suka yi kuka wa hamma qawlu aka samu wasu mutane ma suke nufi a cikin wannan cewa su kam daga yau ma ba su ba cin abinci da rana azumi za su ringa tashi da shi kullum wani kiyama ba bacci da daddare tsayi wajen za su yi ba za su kusaci mata ba wadde ba ko turare ba za su ci nama ba ba za su sake bacci a kan shimfiɗa ba to sai aka saukar da wannan aka nuna musu ba haka abin yake ba yayan ba haka ake nufi daga gare su ba ya ayyuhan lazina amanu
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
ya ayyuha allazina amanu ya ku wa'anda suka mummunai la tu'rimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta daɗa ɗan abin da Allah ya halatta gare ku Allah ya halatta muku abu mai daɗi ku ce za ku haramta wa kanku to kan ku yi wannan za ta ta ki dauta harima haka ku ɗauka cewa haramin ci wa amma tarkuha amma mutum ya ɓata tabarruke don ya samu damar mai da hankalinsa ga bautar Allah ta baraka wa ta'ala amma ba tare da ya cutar da kansa ba haƙƙi gairin ba tare da ya fawata haƙƙin wani ba to wannan fifiko ne ba za a ce za a hana daga gare ta ba ba za a ce za a hana daga yin haka ɗin ba matuƙar dai ba za a cutar da kai ba illa iyaka ko a nan ɗin ma masana Allah sukan ƙara bayani da cewa ko da haka ɗin ma dai akwai sanda zai zamo a fusaci wannan abin da yake halal din ya fi sai dai abul abbas al-mursi ɗaya daga cikin manyan masana allah yake cewa da almajiransa muridansa ku ci mai daɗi ku ce kun da allah kada ku zauna ba ku ci mai daɗin ba ku ringa buɗe baki ku ce kun da allah bakin naku sai ya ringa karyata ku dan in ka ci mai daɗi ka ce ka goda Allah harshen ma da ya ji daɗin zai ce gaskiya ne gaskiya ne amma amma baka ci mai daɗin ba ka ci mara daɗi kuma ka ce ka goda Allah ai harshen ma sai ringa cewa da kai anya anya kuwa ai ban ji daɗin ba ni ban ji daɗi ba to shi yasa yace ku ci din ku gode wa Allah ya fi ku bari ku ce kuma za ku gode wa Allah a wannan halin to wala ta ta ko ku ketare iyaka al'itidala ko ku ketare daidaituwa ila taharimi zuwa haramta abin da yake halal ko tsanantawa ko kada ku yi zalunci ma'anar la ta ta do a wata fassarar aka ce kan ku yi zalunci wanda zaluncin nan ya hada ka zalunci wani ko ka zalunci kanka ka zalunci kanka shi ma zalunci ne ranka na bukatar abu wanda yake halal amma da gangan ka hana ta wanda ba don wata manufa ba ba don manufa wadda ta fi ɗaukaka daga wannan ba haka kawai ka hana ta ga wannan ai ka yi zalunci zala alaihi salam zala alaihi salam ya ce wallahi na fi ku sanin Allah sai dai duk da cewa na fi ku sanin Allah ban dore da azumi ba nakan yi azumin kuma in sha in bar azumin wani lokacin ba na azumin wani lokacin ina azumi wani lokacin ba ne ina tsayuwar dare amma na kan yi bacci ina yin bacci ba dukkan daren ne nake a tsaye ba ina cin nama ina auren mata wanda yake baya son wannan tsari na wato ya tabbata shi ba nawa bane shi ba nawa bane inna allaha hakika ubangiji la'ibul mutane bai san masu ƙetare iyaka almutajawizi na amrahu wanda suke ƙetare umarninsa ga yadda Allah ya tsara bawa ya ce shi ga yadda ya hanga a tsarin Allah qala ibn al-arabi ibn al-arabi yace idza wujida al-halal in dai za a sami halal din fa halul nabi afdalu irin yadda annabi din nan ya shi ya shi inda za ka samu naman na halal ka zauna ka cika ƙoshi eh za ka samu duk wannan na halal ka zauna ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi daidai amma idan ya zama haram ya gama to a sannan a bar jin daɗin kusata abin da yake jin daɗin shi ya fi kamata wala wala ta ata dushen bayan ku da al'ita da to ya kara muku har da al'ita da ali eh akwai yan haddadin an kara ya yi kyau to wakulu wakulu ku ci min ma da zaka kuma lahu daga abinda Allah ya azarta muku shi halalan ɗayyiba halin kasancewarsa halal mai daɗi da abin da Allah ya zuta muku matakar dai halal ne kuma mai tsarka ne wanda cinsa ba zai jawo muku wani abu ba to ku ci wata kullaha ku ji tsoron Allah Allah zai an tumbihi muminuwa wanda yake kun yi imani da shi kun ba da gaskiya da shi walamma nazala yayin da wannan ta sauka sai suka ce bi aimanina ya zani da razara zama alhamzar a sama take ba ka san alifin ba na suna ubi aimanina ba bai imanina ba ne fa nazala sai aya ta sauka la yuwahidukum Allah
ولكن يواخركم بما حفظتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أقل من أوسط ما تطعمون أحدكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
wato su wayannan mutanen da aka faɗa a baya da rantsuwa suka cewa wallahi ba za su sake bacci ba wallahi ba za su bar azumi ba to shine da aka saukar da ayar da ta gabata sai suka ringa cewa to kuma gashi su sun rantsa ya kenan sai aka saukar da ita wannan ayar la yuwahizukumullah Allah bai rukon ku billagawi da yasasshen magana alka'ini wadda yake ta kufi a imanikun a rantsuwarku rantsuwa wadda take lagau lagau lemini ba laifi a ciki an samu sabanin fahimta tsakanin malamai akan me ake kira lagau lemini wajen malikawa da suka ce abinda ake kira lagau lemini shine mutum ya rantse akan abu ya cewa ko ya kudurce haka yake ya gano wani ya huce shi iyaka ɗaukarsa ya tabbata zaidu ne ya huce ya rantse ai wallahi wancan zaidu ne ya huce to sai aka samu ashe ba zaidu bane to wannan wato an samu lagawul ne ba za a ce sai yayi kafara ba ba za a ce sai yayi kafara ba to walakin sai dai yuwahizukum yana rukon ku ne bima affattu laiman da abinda ko kulla rantsuwa a kai abinda yake wato kun san ba haka ba ne ko ka rantse ko ko a'a ga wajen shafi awa kenan ko ko a'a abinda kun rantse za ku yi ko ka ki ko kuma kun rantse ba za ku yi ba amma kuka yi wajen malikawa kenan wanda da malikawa suna cewa wal aimanu billahi arba'atu rantsarantsa da Allah hudu ne fayamina ni tukaffara ni wayamina ni la tukaffara ni rantsuwa biyu a cikin hudun ana fitar musu da kaffara guda su ne in an yi kari za a ce a fitar musu da kaffara shine ya rantse wallahi sai ya yi kaza to in yake yi za a ce kaffara ko ya rantse wallahi ba zai kaza ba to idan ya yi sai a ce ya kafara wannan su ne wanda ake fitowa da kafara guda biyu ku da ba a fitowa kafara shine kamar na gaule da aka faɗa a baya ya ɗauka haka abu yake ya rantse a kai sai ya bayyana daga baya cewa ai ba ya yi kuskuren ganowa ne to wannan ba kafara a kansa na biyun ko ita ce gamus wato ya rantse a kan karya ya san namin karya ce ya rantse a kai to ita ma nan ba kafara a kai wajen su malikawa to a kafara tuhu kafarar rantsuwa ai lemi ni ai rantsuwa za a nistun biyu in kun yi kari a ciki id'amu asharati masakin ku ci da miskinai goma da aman abinci minan faɗi matul imuna a halikum daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalinku minhu daga gare shi tilgadari a wajen gwargwado ai ika sido ku nufi wannan wa mudul kulli miskin shine mudinabi ga kowane miskin aw nau'i ko ko a nau'in irin abincin da kuke ciyar da iyalinku matsakaicin wanda kuke ci da iyalinku la a a'lam ba a ce madaukaki ba wala na ba a ce kuma koma baya ba ta yi mutum ya zamo abincin da ake a gidansa ya kai iri uku akwai wanda yake matsakaice akwai wanda akan yi wanda koma baya ne akwai kuma wanda wani lokacin in ya bushe iska sai a yi irin wannan na isa ne amma ba kullum ake ba to nan ka fara rantsuwan ta kama shi ba a ce sai ya bada wannan madaukakin ba haka nan kuma ba a ce ya bada wancan koma bayan ba a'a ya bada wanda yake matsakaicin yan sai ya fita kafarar rantsuwar daga matsakaicin abincin nasa kuma ya zama wato mudannabi za a bayar ga kowane miskini au kiswatuhum ko kuma a tufatar da su a tufatar da miskini goma adfin ala ida'amu adafi ne bisa ida'amu wato abinda ko za a tufatar da su shine abinda zai iya wadatarwa wajen sallah a ba da abin da aka mata zuwa almiskini daya kamar ya adamu dinabin goma ya ba miskini daya wannan bai wadatar ba haka nan kuma ya ba da kima bai a ce ya dau kudin ya ba bai wadatar ba sai da ya sai abincin ya ba aka yi kyau don malikawa da shafiyawa amma na bilawa an hanafiyawa suka sha abin ya ba da kudin ba shi kenan ba shi wanda aka ba kudin ba sai ya je ya siya ba damin da abin da ake so a mallaka masa kuma ya ji a jikinsa shi mai rantsuwar da ya kare da ba da kudin da ba da abincin duk zai ji a jikinsa in ji hanafiyawa amma su shafi'awa malikawa suka ce a ta yi akwai wani asiri babba wanda duk wannan magana da nake mu ba ku sani ba shi ya sa abiyan da Allah ya ce don kawai sai a samu kubuta abinci Allah ya ce a bayar a bada abincin ba cewa ya a bada kimar ba aw tarin raqaba ko kuma yan tabbawa mu'minatin ba da yake mu'mini kuwa wanda ba shi da aibi ba aibi tare da shi wal hanisu wanda ya kare a rantsuwarsa abin baiwa zabi ne a cikin wannan guda uku kowanne ya ga dama shi yasa a nan wato bisa tahayiri ne ba bisa tartibi ba ba a ce faman lamajir ba ba kamar na nan gaba da za a faɗa ba ko kuma kamar na kafarar zihari kaga cewa aka yi famalle mai jirfas ya mushare ne sannan kuma aka ce famalle mai staɗi fai da amu sittina misina ranar duk ba ka wannan ba shi yasa an ba da zari amma a ciyar din dai ya fi sabo a ciyar ya fi a wajen malikawa famalle mai jirfas wanda ya kasa samun ɗaya daga ciki wahidan minha ya kasa samun ɗaya daga ciki ta siya musalasa ta ayya sai azumin kwana uku kafaratu wannan azumin kwana uku shi ne kafararsa abinda zai yi ya kankare wannan abin rantsuwar tasa ba dole ne sai an yayi a jera ba ya iya yi yau gobe ya sha jibi ya yi da haka har ya haɗa uku lakin yusuf sai dai an so aka yake wannan wajen malikawa da shafi'awa da hanabilawa amma hanabiyawa suka ce dole sai dai a ajere saboda wato akwai kira'a da ta zo fasalata siyamu salatati ayyamin mutatabi'atin wato min zalika tiradu ahlil hanafi تتابع الصيام ينسى الهلك في قراءة ابن مسعود أتى قل لنا قرانيته ما ثبت إن شاء الله كيف دا في الأصول تو ذلك المذكور magana nan da aka ambata kafarar su aimaniku shi ne abinda za ku yi ku kankare rantsuwar ku iza halabtum in kuka rantse wahanistum kuka yi kai irin nan dole a kaddara irimari tunda zarar mutum ya yi rantsuwa dan Allah sai ya ce sai ya yi kafara ko bai kare ba ya rantse wallahi sai ya je waje kaza to kuma ya je waje kaza sai ya ce sai ya yi kafara a kaga anan kenan dole akwai inda sai an kaddara a irmari wato sai an kawo abin da ake kira dilalatul irmari shine kamar wahanis din da shi mufassir ya kaddara anan wa fazo aymanakum ku kiyaye rantsarantsan ku kun rantsi a kan abu wallahi za ku yi ku yi kokari ku yi kun rantsi a kan abu wallahi ba za ku yi ba ku yi kokari ku bari sai fa idan ya zamo yin nasa saba wa Allah ne to wannan ba daidai bane a yi ko da an rantsi za ko kuma barin nasa saba wa Allah ne to ba daidai ne a bari ba ko da an rantsi za a bar shine yace malam ta kun alafi an tan kusuwa kada ku warware ta matuka bata zamo da bisa aiki na nagarta ba Ah, mutum ya fa- ya rantse wallahi ba zai aikata aiki aikin da yake nagari ba to wannan abin da ake so ya kan koyi abin da na ce wajibi ya karya wannan rantsuwar tasa in ya so ya kafara aw islahin bainan nas ko cewa ba zai sulhu ba tsakanin mutane wa an tabtaziluha hakanan kuma ku kiyaye rantsan ku ko ku ce za ku mai da ita wani abu da zai zamo abin saki a kome da abin da mutum zai yi ta wallahi wallahi wallahi sai kulle amur ku mai da ita wani abu ne gama gari a kome da abin da za ku yi masu sai ku ku ce sai kun haɗa da rantsuwa wannan shi ma ba daidai ba ne wa Allah ku kaffiruha hakanan kuma ku kiyaye kada ku ƙi fidda kafara iza hanistum in kun yi kai shi ya sa wafa zo aimanakum ya ɗau fassarori uku fassara ta farko ita ce an tankusuha fassara ta biyu ita ce an taftaziluha fassara ta uku ita ce Allah tukaffiruha ya sa ya ɗau fassarori uku duk kuma suna nan ya kazalika kama bayyana lakum ma zikira shi yasa irin wannan hujja ce akan wanda suka ce idan mushtariki ya zo ta yi zama a yi amfani da shi a jin ma'anonin nasa kamar yadda imami shafi ya tafi ma'akan cewa ai haka din ma hakika ne ko ya juzu an yura da ma'ana yahu tajawuzan wasafi ila ahu hakikatan wa za zuhurin fihi ma famil malakari da tin alaihima to kazalika kama bayyana lakum ma zikira inda aka bayyana muku wannan maganar da aka faɗa yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkurun ko dai kwa gode wa ni'imomin da Allah ya yi muku duk wannan takarifu da Allah yake kawo muku ni'ima ce babba wanda yake ya isa shi yake cewa i ko bari wanda bai isa ba ai sai a zira masa ido ko alama cewa bai isa ba ne amma wanda yake ya isa ai shi ake cewa i ko bari yasa da Allah yake ce muku kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza ai yana nuna muku isan ku ne yana nuna muku kun isa ne shi yasa ku gode wa Allah bisa wannan matsayi da ya baku kuma ku rike matsayin da ya baku din ku yi din ku yi din an ga za ku je za ku yi ne in an ce ku yi aka ce ku yi an ga za ku bari ne in an ce ku bari aka ce ku bari to me za a yi kenan ko a yi din abin da aka ce a yi a bayar abin da aka ce a bari shine an gode wa Allah tabaraka wa ta'ala hakikanin godiya to Allah ya azurta mu gode masa sai wala ma to sai mu tashi wala ma da zalla da hada yake da ayar ta so mu ne ko